الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى الدين الدرس اللي قباتا mun shiga magana akan anwa'ul irab muka ce shi al-irab nau'ikan sa guda hudu ne arrafu wan nasbu da kuma waljar da kuma aljazm muka ce kuma kullu wahid min hadhihi al-anwa lahu alamatun asliya wa alamatun far'iyya فالرفع علامته الأصلية الضمة كما أن النصب علامته الأصلية الفتحة والجر علامته الأصلية الكسرة والجزم علامته الأصلية السكون أو حذف الحركة لنا أن نقول السكون ولنا أن نقول حذف الحركة daga nan sai kuma aka ce su alamat alfar'iyya suna shiga cikin babuka guda bakwai to shine muka fara guda biyu daga cikin su a nan yau kuma za mu dora kan inda muka tsaya babi na farko daga cikin waɗancan babuka guda bakwai shine babi na al'asma as-sitta ko shi kadai ma muka yi ko yau za mu shiga babi na biyu a cikin su wannan shine darasi na nawa kenan darasi na tara darasi na nawa ne ya aka kai kace takwas ya kai kace takwas ne bayan duk kowa ce tara darasi na tara bismillah bana
الحمد لله رب العالمين والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن سار على نهجه الى يوم الدين اما بعد والمثنى كالزيدان فيرفع بالالف وجمع المذكر السالم كالزيدون فيرفع بالواو ويجران وينصبان بالياء وكلا وكلتا مع الضمير كالمثنى وكذا اثنان واثنتان مطلقا وان ركبا وألوف وعشرون وأخواتهما وعالمون وأهلون ووابلون وأرضون وسنون وبابه وبنون وعليون وشبهه كالجمع
wato babi na biyu cikin babukan da ake yin li'irabi bil alamatil far'iyya shine babin musanna wal musanna kazzaidani fa yurfa'u bil alifi wato sai a yi masa rufa ta hanyar alif a ce ja'a zaidani ko hazani zaidani kaga nan ya zo marfu'un bil al- bil alif niyabatan an dhamma wa jam'ul muzakkar salim daga nan sai babi na gaba shine babin jam'ul muzakkar salim kazzaiduna shine kamar lafazin zaiduna fa yurfa'u bil wawi sai ayi wa zaiduna rufa bil waw niyabatan an damma kenan ace ja'a zaiduna ko haula'i zaidun idan to marfu'un bil wawi niyabatan an damma wannan haka ake wa dukkan jam'ul mudhakkar salim wa huwa ma dalla ala sunaini bi ziyadati wawin wa alifin wawun wa nunin fi akhirih abinda duk ya nuna sama da daya ta hanyar karin wawun da kuma nunun a karshen sa wa yujarrani wa yunsabani bil ya'i da shi al musanna da kuma jam'ul muzakkar salim dukkanin su kowanne ana yi masa jarra ana yi masa nasaba bil ya ta hanyar kawo ya kace ra'aitu az-zaidaini ko ra'aitu az-zaidina idan jama'ul muzakkar salim ne marartu biz-zaidaini ko marartu biz-zaidina ina fata mun fahimta ko wanda yake da yujarru wa yunsabu bi al-ya wakila wakilta haka lafazin kila da lafazin kilta ma'a dhamiri yayin da aka hada su da bamiri kamar a ce kila huma ko kiltahuma da wannan sharadin sai an yi idafa din su zuwa ga damiri to sai su zama kalmusanna lirabin su ya zama kalmusanna ja'a zaidani kilahuma رأيت الزيدين كليهما ومررت بالزيدين كليهما ina fata an fahimta wato lafazin kila ana masa lirabi daidai lirabin wa almusanna amma da sharadi sharadin shine me idafatuhu ila dhamiri domin idan aka yi idafansa zuwa ga al-ismu zahir to ba zai dauki wannan ba an gane ko a nan gurin sai ya zanto cewa baya shiga cikin babin musanna domin da aka ce ja a kilar rajulan a kilar rajulaini ra'aitu kilar rajulaini wa marartu bi kilar rajulaini duna an yataghayyar kila لأنك أضفته إلى اسم ظاهر لكنك إذا أضفته إلى الضمير فعندئذ يلحق بالمثنى وكذا اثنان واثنتان هكا لفظ اثنان دكما lafazin isnatani mutlaqan wannan kan su sake ba kaidi ba wai sai kai idafa din su ko ba kai idafa din su ba matukar lafazin isnani ne ko lafazin isnatani to ana masa dabiri daidai da zamirin almusanna an gane ko wa in rukiba ko da an yi musu tarkibi ko da an yi musu tarkibi zai bayanin me ake kira tarkibin a cikin sharhi wa ulu wa ishruna wa akhawatu haka lafazin ulu da lafazin ishiruna wa akhawatuhu da danginsa kamar salasuna arba'una khamsuna ila at-tis'un wannan sune akhawatu ishirun din kenan wa alamuna da lafazin alamuna wa ahluna da kuma lafazin ahluna wa wabiluna da kuma lafazin wabiluna wa arduna da kuma arduna da kuma sinuna wa babuhu da babinsa wa banuna da kuma banuna wa illiyuna da lafazin illiyuna wa shibhuhu da makamancinsa kal jam'i wannan ana masa lirabi daidai da lirabin jam'ul muzakkar salim abin da yake so ya ce maka a nan gurin shine wato babi na almusanna da kuma babi na jam'ul muzakkar salim almusanna wa ma يلحق به ها كما جمع المذكر السالم وما يلحق به kaga da an ce almusanna ya kowa riga san shi kamar yanzu azzaidan kowa san tasniya ne nawa almusliman tasniya ne nawa alkitaban tasniya ne nawa kaga wannan musanna ne amma ma yulhaqu bihi daga cikin abin da ake ilhaqin sa da shi wato shi ba musanna bane amma ana masa hukunci na lirabi irin na me na musanna to waɗansu kalmomi ne daga cikin su akwai kila wakilta daga cikin su akwai isnan isnan isnan da kuma isnatan wannan su ba musanna bane ba lakinnahuma yulhaqani bil musanna to kamar yadda nan gurin kuma dawud muzakkar salim shine ma dalla ala aksara min sunan bi ziyadati wawun wa nunan aw ya'in wa nunan fi akhirih to a nan gurin kaga kamar al muslimuna jam'ul muzakkar salim ne na al muslim al qanitun jam'ul muzakkar salim ne na al qanit to amma ma yulhaqu bihi abinda shi ba jam'ul muzakkar salim bane amma ana masa hukunci iri ɗaya da jam'ul muzakkar salim to wannan kalmomi ne da dama daga cikin su akwai ulu ina fata an fahimta daga cikin su akwai ishruna wa akhawatuhu ishruna wa akhawatuhu ina fata an fahimta daga cikin su akwai araduna ina fata an fahimta daga cikinsu akwai illiyuna duk wannan sai dai ka ce musu wato ma yalhaq jam'ul muzakkar salim kawai ana ilhaqi sa jam'ul muzakkar salim amma shi ba jam'ul muzakkar salim bane ina fata mun fahimta daga cikinsu akwai sinuna wa babu sinuna wa babu ina fata mun fahimta to waɗannan dukkaninsu sai dai a ce huwa mulhaqun bi jam'il muzakkar salim amma ba zai zama jam'ul muzakkar salim ba shi ba jam'ul muzakkar salim bane domin idan ka tashi ta'arifi na jam'ul muzakkar salim zaka ce shine ma dalla ala aksara اثنين بزيادة واو ونون أو ياء ونون في آخره to idan wani ya ce maka ulu shi ma kenan kamar yadda jamul muzakkar salim yake haka yake cewa shi ma dalla ala aksar min wahid bi ziyarati wa wa nunun to idan idan ka ta haka sai a ce ulu an yadda jam'i ne to me mufrad din sa min lafzihi baya da shi ina fata mun fahimta haka idan ka ce ishruna an yadda cewa suna ne da yake nuna adadi ya dullu alal adad ala adadin muayyan ina fata mun fahimta amma meye mufrad din sa wanda daga shi aka gina jam'i baya da shi haka idan ka dauki araduna ina fata mun fahimta jam'i ne to amma meye mufrad din sa wanda yake nuna lalle dai yake da jam'ul muzakkar salim domin jam'ul muzakkar salim farko dai shi jam'i ne na biyu na muzakkar ne na uku salim wato lam tatagayyar sigatu mufradihi lam yatagayyar bina'u mufradihi ina fata an fahimta sannan wani abin da hudu ma da nan bai kawo ba shine dilalatuhu alal aqil yana nuna abu mai hankali dan babu yadda za a ka kawo shi kana nufin abu wanda yake mara hankali ba za ka ce ba alkalbu ka ce kuma alkalbuna dan alkalbu baya da hankali dan me za ka masa jam'ul muzakkar as-salim ba zai yi ba ina fata an fahimta to kaga anan gurin lafazin araduna duk da cewa jam'i ne na me na ard dan wani zai zo ce a ai ard mufrad ai kai ardun shi ma dalla ala aksar min wahid bi ziyarati wawin wa nunin fi akhirih sai mace a ai sigatul mufrad din ta canja domin ar a mufrad ra'un din sakina ce amma idan an zo jam'i araduna radin fataha gare ta kaga sigatul mufrad ta gayyarat sannan kuma ar la tadullu ala al-akil shi ko ba'ul babi na jam'ul muzakkar salim dukkan mufrad za ka ga yadullu ala al-akil labudda an yakuna muzakkaran wa labudda an yakuna akilan ina fata an fahimta to kaga anan gurin sai dai a ce araduna yulhaqu bi jalb muzakkar salim lakinnahu laysa jam'a muzakkarin saliman laysa jam'a muzakkarin saliman ina fata an fahimta to haka idan ka dauki illiyuna wanda suna ne daga cikin daraja daga cikin darajojin aljanna mufrad din zaka ce masa illiyu ina fata an fahimta kaga ko da ka ce illiyu shine mufrad din sa misali ai ba zai zanto bai dullo alal aqil domin suna ne na daraja daga cikin darajat aljanna ما أدراك ما الليون كتاب مرقوم يشهده المقربون هكا لفظ سنونا مفرد دنسا أي سنة ina fata an fahimta lokacin da aka ce yi jam'in sa kaga ai ba wai ziyada kai ba da ziyada kawai kai da sai ka ce me sanatuna to amma shafe ha'un din kai gaba daya sannan sai ka kawo wawun da nunu kaga shi ma dai ba jam'u muzakkar salim bane ba amma yulhaqu bi jam'u muzakkar salim يلحق به من حيث الإعراب يلحق به من حيث الإعراب ina fata an fahimta to da haka idan sun zo babin sai ce al-musanna wa ma yulhaqu bihi ko jam'ul muzakkar salim wa ma yulhaqu bihi da sun ce haka to ka san kenan ko dan ababe a kasa wanda su alal hakika ba jam'ul muzakkar salim bane amma li'irabin su ana musu irin li'irabin jam'ul muzakkar salim bil wawi fi halatir raf'i wa bil ya'i fi halatayn nasbi waljar haka idan an ce al-musanna ma yalhaqu bihi kenan ka sa ko wadansu kalmomi da tu'amalu ma'amalat al-musanna lakinha laysat bil musanna tu'amalu wa tu'rabu i'rab al-musanna bil alif fi halat ar-raf'i wa bil ya fi halatay an-nasbi wal jar ina fata mun fahimta to da kai ta wannan ke da idan mun shiga sharhin zai kara fitowa fili sosai da sosai abinda da yake so ya ce maka waɗannan babuka guda biyu babi na al-musanna da babi na jam'ul muzakkar salim min al-abwab allati yajri al-i'rab fiha bil alamat al-far'iyya min al-abwab allati yajri al-i'rab fiha bil alamat al-far'iyya dama ta mun dauki babi na farko allazi huwa babu al-asma as-sitta wal yawm ناخذ الباب الثاني والثالث وهما باب المثنى وباب جمع المذكر السالم بسم الله كرنت شرح مجد
الباب الثاني والباب الثالث مما خرج عن الأصل المثنى كالزيدان والعمران وجمع المذكر السالم كالزيدون والعمرون أما المثنى فإنه آه فإنه يرفع يرفع.
بالألف نيابة عن الضمة ويجر وينصب بالياء نيابة عن الكسرة والفتحة تقول جاءني الزيدان ورأيت الزيدين ومررت بالزيدين وحملوا عليه ina jin wannan baya bukatar sharhi to sai ce wa hamalu alaihi وحملوا عليه في ذلك أربعة ألف أربعة ألفاظ yawwa to kaga nan gurin kenan ma yulhaqu bihi din kenan نعم wa hamalu alaihi amma sun bi bayan su da wadansu lafazza guda hudu su ma ana musu mu'amala irin mu'amala ta musanna wanda su alal hakika ba musanna bane ba amma ana musu mu'amala ta musanna shine wa hamalu alaihi ka iya cewa wa alhaqu bihi a madadin wa hamalu alaihi wa alhaqu bihi fi zalika arba'atu alfaz sun kawo lafazza guda hudu sun hada su da musanna sai ce me لفظين بشرط وال- ولفظين بغير شرط lafazza guda biyu su dole sai da sharadi kafin kai masa lirabi irin na musanna su kuma a bi kenan lafazza guda biyu kuma ba sai da sharadi ba eh فاللفظان فاللفظان اللذان بشرط كلا وكلتا وشرطهما أن يكونا مضافين إلى الضمير تقول جاءني كلاهما ورأيت كليهما ومررت بكليهما فإن كان مضافين إلى الظاهر كان بالألف على كل حال تقول جاءني كلا أخويك ورأيت كلا أخويك ومررت بكلا أخويك فيكون إعرابهما حينئذ بحركات مقدرة في الألف لأنهما مقصوران كالفتى والعصا وكذا القول في في كلتا تقول كلتاهما رفعا وكلتيهما جرا ونصبا وكلتا أختيك بالألف في الأحوال كلها jamil ina zan wannan ya fito fili ma'ana da kila da kilta su ne dole sai da sharadi sharadin su ne me idafatuhuma ila eh ad-damir idafatuhuma ila ad-damir إذ لو أضيف إلى اسم ظاهر للزم الألف في آخرهما وصار الإعراب مقدرا على الألف في جميع الأحوال الثلاثة في حالة الرفع وفي حالة النصب وفي حالة الجر هنا فتا فهمت wato kenan da kila da kiltahuma idan ka ce kilar rajulain kiltal mar'atayn ina fata an fanta kilal waladain kiltal bintayn lokacin da duk kai idafa din zuwa ga suna na zahiri to ya zanto cewa sun fita daga babin musanna a yanzu za a yi musu irabi ne ta hanyar alamat al-irabiyya al-asliya lakinnaha tuqaddaru fi akhir al-kalima نعم zaka ce ja'ani kilar rajulain sai zanto ja'ani ja'a dai fi'ili sai zanto kila fa'ili marfu'un bi dhammatin muqaddaratin ala al alif mana min zuhuriha at ta'azzur mana min zuhuriha at ta'azzur dan kalfata ya zama kamar fata kenan نعم sai zanto kila mudaf war rajulain mudafun ilayhi wa huwa majrurun bil ya niyabatan an al kasra lian ar rajulain ya zama mai musanna wato kenan sai ka kaddara dukkan jami'ar haraka ja'ani kilar rajulain ra'aytu kilar rajulain kaga ra'aytu kilar rajulain kila ya zama mafulan bihi mansubun bi fatatin muqaddaratin ala al alif mana min zuhuriha at ta'azzur ina fata an fahimta haka marartu bi kilar rajulain ya zanto majrurun bil ya muqaddaratin ala akhirih mana min zuhuriha at ta'azzur ina fata an fahimta na'am واللفظان اللذان بغير شرط اثنان واثنتان تقول جاءني اثنان واثنتان ورأيت اثنين واثنتين ومررت باثنين واثنتين فتعربهما إعراب tu'ribuhuma فتعربهما إعراب المثنى وإن كان وإن كان غير غير غير غير- غير مضافين.
غير مضافين. وكذا تعرب تعرب tu'ribuhuma تعربهما إعرابه إذا كان مضافين للضمير ناو إثناهم أو للظاهر ناو إثنى أخويه أو كانا مركبين مع العشرة نحو مهم.
جاءني اثنا عشرة to kun gane inda yake nufi da cewa in rukiba نعم ba na idan rukiba ma al'ashira kenan نعم ina fatan kun fahimta kaga lokacin da kace wa- wa- wato um, eh, ra'aytu thnaini wa thnataini marartu bi thnaini wa thnatain kaga nan gurin ba tare da an yi idafan su ba zuwa ga komai kenan نعم tare da haka gashi kai ilhakin su da me al musanna domin lokacin da kace ja'a nisnani ya zanto isnani marfu'un bi al alif wa sanatani kadalika marfu'un bil alif ne wa sanan dhamma ra'aytu sunaini wa sanatayn ya zanto fa wala bihi mansubun bi madha bil ya niyabatan an al fatha marartu bi sunaini wa sanatayn ya zanto majrurun bi madha bil ya niyabatan an al kasra jamil to wannan sun zama gairu mudafain kenan to ya kuma idan ka idan an yi idafan su lid damir kamar ka ce ja'ani isnahum isnahum mutum biyun su sun zo mun ja'a nisnahum ina fata fanta ja'a nisnatahunna kaga shi ma dai ya zanto a nan gurin marfu'un bi maza bil alif ra'aitu isnaihim marartu bisnaihim ra'aitu isnatayhunna wa marartu bisnatayhunna kaga nan gashi an yi idafan su zuwa ga wato damiri amma duk da haka dai yana nan akan cewa ana masa irabi irin na musanna to kuma haka idan da zaka yi idafan sa zuwa ga al-ismu zahir kace ja'ani isna akhawaika an gane ko ja'ani isna akhawaika marartu bisnai akhawaika wa ra'aitu isnai akhawaika kaga dai baya canjawa sai ce wato haka kuma idan da za a yi musu wato ainihin tarkibi kamar a aukana murakkabai ne ma'al ashara kamar mai ja anis na ashara rajulan ra'aitu snai ashara rajulan marartu bisnai ashara rajulan ina fata an fahimta kaga da duk da haka za a yi musu irabi na me na al-musanna dan su lafazin isnan din da isnatana ake kallo sawawan kana mufradaini mudafaini ila dhabir مضافين الى اسم ظاهر مركبين مع العشرة duk dai irabin daya ta gayyar ina fata mu fahimta sai kuma yace
wa amma damu al-mudhakkar al-salim fa innahu yurfa'u bil waw wa yujru wa yunsabu bil ya تقول جاءني الزيدون ورأيت الزيدين ومررت بالزيدين وعملوا عليه في ذلك ألفاظا منها قل قال الله تعالى ولا يحتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى فأولو فاعل وعلامة رفعه الواو wato kaga shi ma jama'ul muzakkar salim kun dai gane shi wa amalu alaihi fi zalika alfazan shi ma ka iya cewa alhaqu bihi alfazan wato wanda su ba sa cikin jama'ul muzakkar salim lakinnaha tu'amalu mu'amalata jam'il muzakkar as-salim daga cikin su akwai ulu ubangiji yace wala ya'tali أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى أها فأولو فاعل وعلامة رفعه الواو مم.
وأولي مفعول مم.
وعلامة نصبه الياء kaga nan gurin ulu na farko ya zama fa'il wala ya atali ulul fadli asalin sa ya atali ne sai la ta shiga annahiya la annahiya idan ta shiga cikin fi'ili mudari za ta sake zama me majzum to kaga tunda yake wato fi'ili ne mutallal akhir ya zanto mu- majzum bi maza bi hazfi harfi illa wala ya atali ulu alfadli kada ma'abuta falala su ce za su yi rantsuwa su ce za su rantse wasa'ati ma'abuta yalwa su ce za su rantse an yi utu ulil kurba cewa ba za su ƙara bayar da duke su ba ga ma'abuta kusanci an yi utu uli ina fata ta kaga yi utu a nan wurin wawun shine fa'ilin uli ya zama me mafa'ulan bihi kaga ulu ta farko fa'il wa alamatu rafihi alwaw uli ta biyu ya zanto me mafa'ulan bihi wa alamatu nasbihi alya kaga kenan ya zama mulhaqun bi jam'il mudhakkar salim lakinnahu laysa bi jam'il mudhakkar salim ala haqiqatihi li'annahu la wahid lahu min lafzihi eh وقال تعالى إن في ذلك لذكرى لأولي الألباب li ulil albab kaga sai aka ce uli bil ya saboda me ya zama majrur ne saboda da kalahu harful jar wa huwa allam fa hadha majrurun wa alamatu jarrihi al ya to wannan ɗaya daga cikin lafazan kenan da ake ilhaqin su bi jam'il muzakkar salim sai lafazi na gaba shine me ومنها أهلون قال الله تعالى شغلتنا أموالنا وأهلنا الفتح من أوسط ما تطعمون أهليكم إلى أهليكم baka ke kake tare fa 20 ko Pauluna ya kawo 20 nan sai dai ku ka san shi bugon ku na yan kasuwa ne irin wanda da kaso kurin da yan kaso kurin su ji a bugo musu ko a Lebanon a Misra a gani kuma na original one din ne a Madina na saye shi garin manzo Allah kaga ba za ku hada na hada na ku abinda aka saya a Madina garin manzo Allah da wanda aka saya a kaso kurmi ɗaya take gan ai ba ta ne bai kawo ba ko bai kawo ba ko kila ya takadimi ko ta akhiri eh ci gaba da abin da ke hannunka ومنها أهلون قال الله تعالى شغلتنا أموالنا وأهلنا مم.
من أوسط ما تطعمون أهليكم أهليكم مم.
إلى أهليهم أبدا مم.
الأول فاعل والثاني مفعول والثالث مجرور wato wannan yana daga cikin miza ta ibn hisham in zai karantar da kai na hau galibin amsala din zai kawo qur'aniya ne dan ya rabdin ka da nususu shar'iyya anan a fakaice yake so ya ce da kai ana karanta na hau ba dan shi na hau ba ana karanta shi dan qur'ani duk abin da za ka karanta na larabci so ake ka karanta dan ya zanto sila da wasita na fahimtar qur'ani ko hadisi ba wai kawai ka iya larabci ba ka gwanance ka tsaya kana jiran wa zai kuskure ka ce yayi kuskure wuri kaza kana kawai ka- ka- ka kafa kotun cin gyaran mutane a'a so ba haka ne ba kawai so ake kamar yadda shi ya zanto makasudi da haka ake son wanda ya fi kowa fahimtar larabci to ya zanto kuma yana daga cikin wanda ya fi kowa fahimtar ahkamu shar'iyya amma a yau waɗansu suna karanta larabci la liyuhawwiluhu ila wasila walakinnahum ittakhazuhu ghaya sai ya zanto larabcin shi ne gaya ya iya nahau ya iya adab ya iya balaga zai alfahari da shi ai wani bai iya ba wani yayi kuskure wuri kada nasab al-fa'il wa rafa al-maf'ul wa kaza wa kaza ila akhirih yuhakimuhu ila muhakamati sibawahi wa zajjaj wa khalil wannan ba shine makasudi wannan gaya ce larabci ba gaya bane ba wasila ce gaya ce shine fahimun nusus shar'iyya shi yasa wato yake da mahimmanci karanta littattafan ibn hisham kullum ni na fi son idan za mu yi karatun nawa mu karanta littattafan ibn hisham haka malaman mu suka dora mu akai a jami'atul islamiyya saboda rafin mutane da nusus da wuya ya shiga babi na nahawu face sai kaga amsala dinsa da yawa cikin alqur'ani cikin hadisi qur'ani hadisi gurgurdan abin da ya sani to kaga wannan ba karama abu bane yanzu ka duba wannan ahaluna da yayi ya kawo shi fi halatar rafi'i wajen shagalatna amwaluna wa ahaluna kaga amwaluna fa'il ne na shagalatna sannan kuma ahluna ma'tufun alaihi shi ma ya zama kaga fa'il ne marfu'un bi maza bil wawi niyabatan an dhamma sai sai a ce limaza sai ka ce li'annahu mulhaqun bi jam'il mudhakkar ba za ka ce ba li'annahu jam'il mudhakkar salim sai ka ce li'annahu mulhaqun bi jam'il mudhakkar salim ko li'annahu mahmulun ala jam'il mudhakkar salim haka kuma min awsati ma tudimuna ahlikum kaga lafazin ahlikum anan gun ya zo me mafa'ulan bihi li'annahu tudimuna ahlikum an gane ko ila ahlihim ya zama majrurun bi ila al-awwal fa'il was-thani maf'ul was-thalith majrur kaga duk ayoyin alqur'ani ya kawo mhm ومنها وابلون وهو جمع واد وهو المطر الغزير eh kaga lafazin wabiluna shi ma haka ake masa jam'ul muzakkar salim idan an tashi dan jam'i ne na kalmar wabil alwabil kuma kaga ai gairu akil eh dan ruwan sama shine ake kira wabil fa asabaha wabil ko fa asabahu wabilun fa tarakahu asabaha wabilun fa atat ukulaha dhifain fa in lam yasuha wabilun fatar alwabil shine almataru alghazir ruwan sama mai yawa mamako kaga da an ce wabiluna ruwan sama din da suke da yawa kenan da ruwan sama da ruwan sama da ruwan sama ya hada ya zama wabiluna kaga nan gurin duk da an kawo wawun wa nunun fi akhirih lakinnahu laysa jama'a muzakkar salim wa innama mahmudun ala jam'il muzakkar salim aw mulhaqun bi jam'il muzakkar as-salim eh ومنها أرضون بتهريك الراء ويجوز إسكانها في في ضرورة الشعر ka gani ko araduna mafrad din shine me ard rawun din sakina fi halatul ifrad lakinnaha mutaharrikatun fi halatul jam'i sai ce amma wa yajuzu iskanuha ya halatta ai mata iskuni ko da a jam'in ne amma fi darurati shi'ri in mutum yana cikin larura ta baitin waka ta yadda in bai haka ba ba zai iya tsayar da wazanin waka ba to sai ya mata sukuni dan sun ce jazal shi'ra ma la yajuzu li ghairihim to amma a asalin larabcinta aradina kenan an gane ko araduna to kaga shi ma mun hukum bijawal muzakkar salim mhm ومنها شنون وبابه وهو, وهو كل اسم ثلاثي حذفت لامه وكذب عنها هاء التأنيث da kyau da kyau ولم يكسر da kyau wannan yana da kyau mu fahimce shi kaga da yazo 20 sai ya ce me wa babu a da yaje kai sununa kai sai ya ce me wa babu to me yake nufi da babu wa huwa kullu ismin thulathi wa huwa karanta mai izi wa huwa kullu ismin ومنها شنون وبابه وهو, وهو كل اسم aha ثلاثي اها ثلاثيا حذفت لامه
اها وكذب عنها اها هاء التأنيث ولم يكثر walam yukassar jamil wato wannan shine ka'idar da zaka gane babin nashi kenan kullu ismin sulasi dukkan wani suna wanda yake sulasi mai harufa nawa kenan huzifat lamuhu da aka shafe lamun din sa lamun din sa shine mai harafin karshe wa uwudu anha ha'ut ta'nis sai aka musanya masa da ha'ut ta'nis ha'ut ta'nis ita ce ta almarbuta wa lam yukassar amma kuma ba a- ba a tashi ya zama tak- mukassar ba bai zama bai zama jam- jam'u takasir ba shine walam yukassar bai zama jam'u taksir ba eh eh, ya kawo misali ألا ترى أن بلدا أصلها كنور أو كنز بدليل قوله في الجمع بالألف والتاء حلوات yawwa Au- abin da yace kaga lafazin sana asalin sa sanawun kun fahimta ko a nan gurin tawun ita ce me ita ce lamul kalima Aha, ita ce lamul kalima kaga suna ne sulasi huzifa minhu huzifat lamuhu da aka shafe lamun dinsa an gane ko wa uwudu anha ha'u tanis sai aka musanya ta da ta'u tanis ga ta wato wannan sanawun ne sai aka shafe me wawun din sai aka musanya da me sai aka musanya da ta'u tanis walam yukassar ko ba sa shi ya zama jam'u ba- mukassar ba jam'u taksir ba don suka ce asalin sanatun sanawun ne suka ce dalili da yasa muka ce sanawun ne idan an ce sana ba mun fara da kenan to yanzu zaka yi jam'in sa sai ka ce me sanawat kaga asalin wawan din ta dawo ba za ka ce ba sanatat kaga ai kai ziyada ne na alifun wa ta'un fi akhirih to tunda ko ziyada kawai kai kaga sai ka mayar da ita ila al-asl at-ta'u hawwaltaha ila asliha wa huwa al-waw to kaga kenan aslan duk inda kaga sana suna ne sulasi huzifat labuhu wa huwa al-harf al-akhir wa uwida anha ha'u ta'nis aka musanya abin da yake karshe din da ta'u ta'nis wa lam yukassar kuma ba a yi tahwilin su zuwa ga jam'i taksir ba ina fata an fahimta shine yake baka misali yace baka ganin cewa anna sanatan asluha sanawun aw sanahun wadan suka ce asalin sa sanahun a madadin sanawun sanahun an gane ko bi dalili qawlihim fil jam'i bil alif wat ta dai in sun tashi yin jam'i ta hanyar kara alif da ta sukan ce sanawat ko kuma su ce sanahat larabawan da suke cewa sanahat suka ce domin asali ha'un ce wanda suka ce sanawat suka ce domin asali wawun ce an gane ko falamma hazafu min al-mufrad lam wa hiya al-waw aha فلما هدفوا من المفرد اللام وهي الواو أو الهاء وعوضوا عنها هاء وعوضوا عنها هاء التعليم أرادوا في جمع التفسير أن يجعلوه على صورة جمع المذكر الثاني أعني مفهوما بالواو والنون رفعا وبالله والنون جبرا ونصبا ليكون ذلك جبرا لما فاته من حدث الله وكذلك القول حين ظاهره da tsaya haka ku kalla abin da ya faɗa falamma hazafu min al-mufrad lam a cikin mufrad ba sun shafe lamul kalima ba a madadin sanawun sai suka shafe wannan wawun din falamma hazafu min al-mufrad lam wa hiya al-waw ita ce wawun aw al-ha wa awwadu anha ha'u ta'anis suka musanya ta da ha'u ta'anis a madadin ta a madadin wawun din sai suka kawo me ta'u ta'anis to aradu fi jam'i taksiri an yi ja'aluhu fi suratul jam'il mudhakkar salim to a madadin su yi masa jam'il mudhakkar taksir sai suka so su sa shi a siffa ta jam'il mudhakkar salim a'ani abinda nake nufi da wannan ya zanto maktuman bil wawi wan nuni raf'an ya zanto an kare shi da wawun da nunin irin yadda ake kare jam'il mudhakkar salim bil wawi wan nuni fi halatir raf'i wal ya'i wan nun jarran wa nasban ko a kare shi da ya'un da nunin a cikin halata ar-raf'u da kuma a annasu kai da aljar yace saboda mai suka haka li yakuna zalika jabran dan wannan din ya zanto cewa wato ka- ka- ka- kamar so suke su yi masa hakan a madadin lima fatahu abin da ya kubuce masa min hazfin lami na lamun dansa da aka da aka shafe tunda an shafe masa lamun sai aka ce to sai a bashi hakuri a kawo masa wani abu da zai lallashe shi shine a kawo wawun da nunan a karshen sa ko yawun da nunan a karshen sa dai ya zanto jabr jabr shine ta da komada ta da karaya ina fata an fahimta dan a tada masa ko madarsa ta lamur kalma da aka shafe aka ce babu ita gaba daya an tashe ta daga aiki tunda za a yi damshi kan ran sai ba ta a kyale wurin ba komai sai aka ce a kawo wawan da nuna a karshe ko yawon da nuna a karshe dan halallashe shi kaga wannan duk wadansu neman ma'azir ne yanzu idan ka tashi kimrul kaisa a lokacin jahiliya ka tambaye sa kuka ce salawat sai maka wannan ta'lilin ta'lil nahu kawai suna faɗa ne don dai su dan lallashi mutum wai dai ya samu hujjar da zai faɗa amma ya zaka samu balaraban kauye wanda ya mutu a lokacin jahiliya ka ce me yasa kuka yi jam'in sana ala sanawat yace eh to a gaskiya saboda asalin sana tun sana wun ne to da muka shafe town din sai muka kawo wato da muka shafe wawun din sai muka kawo a madadin ta to da muka tashi jam'i kuma sai muka shafe ta din gaba daya to kuma mun kyale a haka babu albadal babu almubdal minhu kalmar ba za ta ji dadi ba sai muka ce to bari mu aro kalmar da ke wani wuri ta jama'ar zakar salim mu sa mata dan mu tayi tayar da kuma da yanzu ba larabin kawai zai kafa maka wannan hujjar ta'alil ta'alilat nahawiyya kenan wato bayar da dalili na nahawu ba lalle bane zanto abun haka yake 100 bisa 100 amma kai dan mai karatu ka samu dan abin da zaka ji eh ina da hujja ko an zo babin jadali kana da abin da zaka ce amma dai ai ba mu da tabbas 100 bisa 100 cewa wai haka ne shine abin da mujarrad ta'lilat nahawiyya ina fata mun fahimta
وكذلك القول في مفاتيحه to haka zaka faɗa a ire-irenta ita wannan kalmar an gane ko a ire-irenta wanda su din ba ita bace ba wato ire-iren wannan kalma ta sanatun kamar me وهي عظة وعظوم Mhm.
وعظة وعظوم mhm وطبة وطبون وطبون mhm وخلد وخلود Mhm.
ونحو ذلك قال الله تعالى الذين جعلوا القرآن عظيم mhm عن اليمين وعن الشمال عظيم Mm. yana so ya ce maka kalmar ibatun wanda ita ma tawun din ta ta ba ta asalin kalmar bace ba an gane ko wato asalin ta ibahun ne ko ibawun sai aka musanya ta da me ta utanis to da aka tashi zamin ta sai a ce iduna fi halatin raf'i ko idina fi halatin raf'i an nasbi wal jar an yi ilhakin ta da al-musanna jam'ul mudhakkar salim haka kalimatu izatun ina fata an fahimta jam'in ta sai a ce izuna ko izina an gane ko mali arakum izina eh izina jama'a jama'a kashi kashi haka Um, kaga ana jam'in sa kan izuna haka subatun sai a ce subun haka qulatun sai a ce qulun wa nahu dalik da ire-iren su yawanci waɗannan kalmomin za a ga yana faɗan su ba wai dan yanzu akwai sa ana amfani da su a larabcin yau ba wani har sai ya gama larabci ya mutu bai taɓa yin amfani da wannan kalmar ba inda ba a littafi ya ganta ba amma larabci ne tun na wajen karni na na ɗaya na biyu na uku na hudu wanda kalma ta kan tsufa wani lokacin a dira amfani da ita akwai alkalimatul mutadawala kalmomin da za a ga yadda ake amfani da su a da haka ake amfani da su a yanzu akwai kuma kalmomin da za a ga zamani yana wucewa kuma su kuma suna kara tsufa in ma dai sab- sab- sab- wannan yana shiga cikin babin abin da ake cewa shin yare yana hauhawa ya ci gaba ko kuma yare haka yake baya karuwa baya raguwa me ra'ayinku akan wannan yare yana karuwa ko ya ragu ko kuma tunda aka yi shi a haka yake gairar kabilin lin ziyada wala nuqsan yana karuwa yana raguwa Aha, yana karuwa don saboda kullun za a yi wani sabon abu da babu kuma dole mutane su nema masa mai suna ina fata an fahimta lokacin da can bahaushen da ke magana lokacin ba jirgin sama babu mota babu tituna irin wanda mota za ta bi bai san watan wata rana za a zo a yi round about ba irin wanda muke da shi yanzu a garurukan mu dan haka bahaushen da baya da wannan a cikin Hausa bahaushen zamani da yazo sai ya kokarin ya zai round about ya fade shi da Hausa kare turanci sai su ce sha tale tale kaga wannan idan ka tayar da mutumin da ya mutu shekara 300 baya ka ce sha tale tale ban tsammanin zai nuna round about ya ce shi ne sha tale tale ina fata faida to sannan bahaushen da ko bahaushen da yake zaune a karkara ya san lauje wani abin da yake zuwa yankan ciyawa da shi amma idan ka samu dan hausa da ya tashi a Kano bai taɓa fita ko ina baka ce meye lauje ko ya taɓa jin sunan kila bai san ma'anarsa ba bai ce matsai fata ko ya taɓa jin sunan bai san mai fata ba dan bai taɓa taka kaya maballantana a cire masa menene kaza mai abubuwa da dama irin waɗannan sai kasa sanin su ina fata an fahimta am menene ya ake a ce ayo zabarin abu bai san meye zabari ba bai san ba a ina ake amfani da kalmar zabari tunda shi ya tashi a birni inda famfo yake a bude ruwa a dauka shi kenan a tafi amma wanda ya tashi a kauye igiya za ta tsinke guga ya fada to shine za a zo da kura a ce ayo zabarin guga mana a ciro shi ko ba haka ba to amma wanda bai tashi a wannan yanayin ba ba zai taba sanin kalmomin ba ashe alkalimat ta tatawwar wato allugat ta tatawwar kalmomi wato yare yakan hauhawa da haka ba lalle bane dan ana magana da yare a larabcin da a yanzu mu musama masa mahalli wata kalmar har sai mutum ya mutu bai taba yin amfani da ita ba shi dan karan kansa sai dai in yana karanta littafi to kuma sai ya iya ganin ta an gane ko qala ta'ala allazina ja'ala alqur'ana idin lafazin idin na nufin ajza kashi kashi ma'ana wani bangaren sun yi imani da shi wani bangaren sun kafirce masa ko kace wani bangaren sun ce sihiri ne wani bangaren sun ce waka ne wani bangaren sun ce junun ne wani bangaren ja'al qur'ani izin kenan al yamin wa an shimali izin kaga lafazin izin jam'i na iza eh wa mimma humila ومما حمل على جمع على جمع المذكر الثالث في الاعراب بنون mm to kaga shi ma banun shi ma ba za ka ce masa jam'ul muzakkar salim ba sai dai ka ce me ملحق mulakun bi jam'ul muzakkar salim domin asalin kalmar ai ibnun ibnun an gane ko to inda jam'ul muzakkar salim ne da sai ka ce ibnuna to amma kaga sai ka ce banun ka ka gayyar sigatul mufrad din to amma kuma karshe ka kawo wawun nunun da haka kamar jam'ul muzakkar salim amma ba jam'ul muzakkar salim bane ba an gane ko haula'i banun ra'aytul banin wa marartu bi banin mana jam'ul muzakkar salim dai zaka zaka masa lirabi da jam'ul muzakkar salim eh وكذلك عليون Mm.
وما أشباهه مما سمي به من الجموع yawwa haka kuma ishruna a illiyuna kai wa ma ashbahahu da yace wa ma ashbahahu da abin da ya kama da shi me yake nufi da wannan mimma summe bihi min aljumu a samu wata suna ta jam'i ce amma a sa mutum suna da ita wani mutum daya kamar yanzu ka haifa da mu ce ya sunan shi kace wallahi sunan shi Zaiduna to idan muka tashi kaga do irabun sa jam'ul muzakkar salim zabi masa ja'a zaiduna ra'aytu zaidina wa marartu bi zaidina ya wannan ba shi kadai wannan ce eh summe bi summe bismil jam'i dan haka zamu yi ma masa mu'amala da jam'ul muzakkar salim kaga illiyun jam'i ne amma summe bihil mufrad haka idan da zaka aifa da ka ce kai sunan danka daga yau Muhammaduna irin yan tada da yin ne suna sa irin wannan sunan ka dan ce Muhammadun أو كريم الزيدان yau ko a ce mutum zaidan kaga zaidan ai, suna ne ah, musanna ne lakin sumiya bihi wahid lam namlik illa an nu'amala alla an nu'amilahu mu'amalatul musanna wa- wannan kenan fi zaidan ko kuma mu- mu'amala malace mu'amala ta jami'i idan an sa masa suna zaidun ko an sa masa suna muhammadun ko an sa masa suna muslimun ko ya ce sunan wannan bawan Allah qanituna وخاشئون هكذا ما تبدا شيء وتي جاء قانتون رأيت قانتين ومررت بقانتين شيء كنا haka dai zamu mu'amalance shi idan mun ga mai irin wannan sunan adawa haka zamu mu'amalance shi eh eh ألا ترى أن عليين في العصر جمع لعلي لعلي li'illi لعلي Mm.
ونقل عن ذلك المعنى وسمي به أعلى الجنة وعرب هذا الإعراب نظرا إلى أصله مم.
قال الله تعالى كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين وما أدراك ما عليون مم.
فعلى ذلك إذا سميت رجلا بزيدون idza sammaita rajulan إذا سميت رجلا بزيدون قلت هذا زيدون ورأيت زيدين مم.
ومررت بزيدين bi zaidin بزيدين فتعربه fa tu'ribuhu فتعربه كما كنت تعربه حين كان جمعا kama kunta tu'ribuhu hina kana jam'an shikenan ina ga mun fahimci wannan kaga shi a cikin nuskar sa ke dan bai kawo 20 ba ko kuma ka ketare baka gani ba babu ko to ka kuma ai yana cikin abin da ake eh, yana cikin abin nan da yana daga cikin sa wa misal zaini wa kazal isruna kina isruna babu yana nufin yan uwansa ko- eh, akhawatuhu kenan yan uwansa ila 90 to alhamdulillah sai mu dakata haka ko kamar yaya mhm mhm kasancewar yana nuna abu mai hankali dilalatu fa alal aqil dilalatu fa alal aqil shine abin da na faɗa domin lafazin da yake la yadullu alal aqil ko da an yi masa ziyada na alif wa nunun a wawu nunun fi akhirhi ba ya zama jawal muzakkar salim ba sai dai zan to malhaku